الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أبركم مدقن وانا اللوكتي wanda muke son insha Allahu ta'ala mu yi bayani kan wani ilmi wanda wannan ilmin yana da alaka da alkur'ani kai tsaye kuma mu samu mu ga abinda mun ka gabatar don saboda wato kenan za mu iya samu wannan darasi take ko waɗannan karatuttuka da za a yi in Allah ya yarda taken alwaqfu wal ibtida an gane ko wasilatuhu ko wasilatuhuma bi al'ulum الشرعية واللغوية دراسة تأصيلية تطبيقية an gane ko? wannan shi kina ilimin waqfu wal ibtida ilimi wanda yake da alaka da wurin da ake tsayawa ko a tashi cikin karatun alqur'ani alwaqfu shine tsayawa al ibtida kuma shine farawa wasilatuhuma da alaqar su بالعلوم اللغوية والشرعية كو الشرعية واللغوية ده علاقة وانا علمين ده علمي نلغة ده شريعة كو شريعة ده لغة أنغانيكو سننكم دراسة تأصيلية تطبيقية دراسة ودى تأصيلية akwai ƙa'idodi ma'ana an gina ta ne akan ƙa'idodi shine al'asu asala kinan ya faɗi ƙa'idar abu sannan kuma tatbiqiyya ya tabbaka yayi a aikace wannan shi ne karatun da muke son mu yi amma kafin a shiga dole sai an faɗi ƙa'idodin shi ne dirasa ta asiliya to wannan shi ne za mu bayani da izinin Allah subhanahu ta'ala muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fata Allah subhanahu ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya kafin mu shiga cikin karatu ga dangadan galibin littafan da zamu yi aiki da su littafi ne guda biyu littafi na farko al-waqf wal ibtida fil qur'an wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida na master da aka rubuta i'dad absar al-islam bin waqar al-islam ishraf ustad dr ibrahim amir ar-ruhaili sai littafi na biyu al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na fil qur'an al-karim na ustad dr master amma yanzu hayyazan professor أستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم عوض صالح مدرس بكلية القرآن جامعة الأزهر عضو لجنة مراجعة المصاحف بمجمع البحوث الإسلامية غانيكو وانا لتفهم قد أبيو مستس مستس لكنان ba sai mun faɗi in mun zo wajen littattafai ba sai mun faɗi littattafai masu yawa ba domin su sun tattaro littattafan da suke da alaƙa da ilimi an gane ko kinan bai son muraji sai ya koma cikin muraji din waɗanda littattafan zai samu muraji masu yawa da izinin Allah mun gane ko to abu na farko a tsarin ilimi in za a fara za a yi ta'arifin ilimi at-ta'riful lughawi wal istilahi to ta'rifu ilmu lil waqf wal ibtida fil qur'an al karim nan cikin al waqf wal ibtida na wa atharuhu fil fil qur'an wa atharuhu fi taqrir masail al aqida ya kawo al waqf fil lugha abinda ake nufi da al waqf fil lugha qala ibn faris ibn faris wani malami ne lugha al wawu والقاف والفاء kenan da wawun da kafin da fa'un ba su ake dace alwaqfu ba yace aslun wahid asali guda ne mana kalma guda ce yadullu ala tamakkusin yana nuna tamakkusin makasa shine ya dan jira ya zauna jim inji malam bahaushe to tamakkusin jimawa fi shayin a cikin wani abu thumma yuqasu alaihi sannan kuma sai ayi kiyasi akan haka an gane ko to nan magana shi a yi kiyasi a yi kiyasi akan magana ta tamakkuf kenan tsayawa kenan tana yiwa ba dole bane sai tsayawa irin wagatan jiki tana yiwa zaka iske wata aya sai a ce wa qafat ba al'aya kaga nan ba tsayawa ce irin wannan ma'ana an yi amfani ne zamu tsaya jimkan wannan ayar mai bayani kanta wallahu a'lam to ya kawo kuma abinda malaman mu'jamul wasit sun ka fada wa fil mu'jamil wasit ya zo a cikin mu'jamul wasit shine mu'jam na majma' al-lugha al-qahira majma' al-lugha al-qahira suna da ma'ajim guda uku na lugha waɗanda ni sani akwai al-mu'jam as-saghir akwai al-mu'jam ko kuma al-mu'jam al-wajiz suke kiran shi akwai al-mu'jam al-wasit akwai al-mu'jam al-kabir to shi kabir shine babba wasit na tsakiya na kasa kuma wajiz takaitacce duk da yake wasitkin an fi amfani da shi saboda shi kabirkin na manya ne galibi sai kalmomin da can ba a rasa ba shi kuma wajiz ko al'ihu kana sa shi ka ci gaba da amfani da shi saboda yau da gobe amma wasitkin shi ne galibi an kafa amfani da shi saboda yana da kalmomi masu yawa ba dole bane kamar ba sai can ba a rasa bane kake bukatar sai ka nemi wancan babba ne in kuma ka samu damar sayan biyu din ko ukun dukka sai ka ashi yace to ya zo wa fil mu'jam al wasit ya zo a cikin mu'jam al wasit waqafa wuqufan kenan larabawa suna cewa waqafa wuqufan shine masdar al wuquf qama min julusin tabe qama ya tsaya ya tsayu min julusin daga zama mutumin da yake zamne sai ya tashi tsaye sai a ce waqafa an gane ko amma an ka ce jalasa shi ne mutumin da yake kwance sai ya zauna an gane ko to akwai bambanci tsakankanin waɗannan ma'anoni sannan idan mutum na tsaye sai a ce mai uqud idan mutum na kwance sai a ce ijlis wannan yana cikin alfuruqul lughawiyya ilimi ne mai fadi kwarai da gaske an gane ko yawwa yace to wasa kana ba'adal mashi kuma suna amfani da wannan kalma ana nufin sakana ya tsaya cak ba'adal mashi bayan yana tafiya da za ci maka kif in kana tafiya ko in kana da ci maka kif yana nufin ka tashi wa ala shay'i ayanahu kina aka ce wa qafa ala shay'i ayanahu daga al'ainu na ya ganshi kina wa fil mas'alati kina in an ka ce wa qafa fil mas'alati duk afafi na suke kenan irtaba fiha yayi shakka وعلى الكلمة كنا وقف على الكلمة نطق بها ياي نطقي ياي فرشي ده wannan kalima musakkanatan amma an yi mata sukuni musakkanatal akhir an yi sukuni ga harafi na karshe kenan qati allaha amma ba'daha ya yanke ta daga cikin abinda yake bayan ta an ce waqafa ala al kalima misali kiran ya tsaya ko ba karan bane yace to yana bayani yace wal ma'na alladhi lahu alaqatun bi mawdu'ina ma'anar da take da alaka da mawdu'in mu huwa al-waqfu 'ala al-kalima shine wuqufu akan kalima tunda za a bayani ne kan karatun al-qur'ani yace an-nutqu biha musakkanatal akhir za a yi furuci da ita amma tana da karshen ta an yi masa sukuni ma a qat'iha amma ba'daha tare da kuma an yanke ta ba a cigaba da magana ba domin an wuce wannan sai a kira shi as-sakt ba a kiran shi al-waqf wannan kenan to da ya zo yana bayani kan istilah nan lugawi ne mun ka bayani ya ce alwakfu fi istilahil qurra shi wakaf a wajen malaman ilmul qira'at yadda suke kallon shi ibaratun abinda ake nufi da shi an qat'i sauti a yanke sauti alal kalimati akan kalima zamanan lokaci ya tanaffasu fihi adatan ko yutanaffasu fihi adatan wanda ake shedawa a ga al'ada sai an tsaya an sheda ga ko malum bahaushe ce barne dan sheda eh kadan sarara min kenan biniyat istinaf alqira'a in an tsaya ana niyyar za a ci gaba da karatu ba wai an tsaya gaba ɗaya ba imma bima yali alharf almawquf alayhi ko a tsaya akan abin da yake gaban bayan harafin da za a tsaya akan shi au bima qablahu ko bayansa an gane ko ma'ana kenan a tsaya da niyyar za a tsaya akan shi harafin koko wanda yake gabansa la bi niyyatil i'radi amma ba ana niyyar za a kawo da kai ba a tsaye da karatu kwata kwata tunda in ka tsaye da karatu gaba ɗai wannan ba a ce mishi waqf wa ya'ti fi ru'usil ayi shi waqafi ana samun shi ko ana iya shi a kan ƙarshen aya in an ce kan aya malam bahaushe bai gane sai an ce ƙarshen aya wa awsatiha da kuma tsakiyarta ko tsakiyar ayoyi wala ya'ti fi wasfil kalima amma ba a yi tsakiyar kalima an gane ko ingantacce kenan wala fi mattasala rasman kuma ba a yi ta ga abin da ya ittisali rasmi an gane ko ma'ana kalmomi ne ba a ka'idar larabci haɗe ba haɗe suke ba amma cikin rubutun qur'ani sai an ka haɗa su to in ka zo ba ka ce a bari in kalli asalin ma'anar larabci an gane ko in rarraba su a sai a ce ka hada su tunda haka suke rubuci muna ganewa cikin rubutun alkur'ani ya saba mu rubutun larabci a waɗansu wurare babbar dirasa kan wannan akwai littafi samiru talibin wannan littafi na babban malami ne na ƙasar misra wanda ina ganin doktor sharaf tal'at ya rubuta duk ya bi alkur'ani kalima kalima kowace da sanadinta da inda ta su rubutun alkur'ani an gane ko eh kaga kamar wai ka annahu la yuflihu al-kafirun akwai sabani shin kalima guda ce wanda suka ce cewa kalima guda ce kaga hada ta zakari wanda suka ce a kalmomi biyu ne to ko kalmomi biyu ne baka cewa wai ka anna a ka ce wai duk kalmomi ne daban-daban bari ka rarraba su ba yin wani ya ce to wala budda min at-tanaffus ma'ahu shi waqafi dole sai an yi sheda an sheda in ba a sheda ba to ba waqafi na ba ya kuma sakt an gane ko ya ce to fa yumkinu al-qawlu yana yiwa mu ce kenan bi anna ilm al-waqf wal ibtida shi ilmin waqf da ibtida tsayawa da tashi kenan fil qur'an al-karim a cikin ilmin al-qur'ani huwa ilmun shine ilmi yabhasu wanda yake bincike fil mawadi'i allati yasluhu ga wuraren da ya cancanta aula yusluhu ko ko bai cancanta ba li qari'il qur'anil karim ga wanda yake karatun alqur'ani an gane ko alwaqfu alaiha ya tsaya akanta aw al-ibtida'u biha ko ko ya fara da ita hasb ma yaqtadihi siyaqus al-ayat yadda siyakin ayoyi yake jerin ayoyi min jihati salamatil ma'na ta fuska sai an hankalta ma wato kubutar ma'ana ma'ana ma'ana ta zamanto ingantatta wa wuduhihi kuma ta zamanto wadiha a fili take wa sihhatil lugha kuma a hankalta ma ingancin lugha wa tarakibiha da kuma tarkib hada kalmomin lugha yadda ake hada su wa ma'rifatu hadhihi al mawadi' sanin waɗannan wurare waltizami ha da lazimta su waltizamuha da lazimta su hina al qira'a a lokacin qira'a yusa'idu yana taimaka ma ɗalibin ilmi fi tashili fahmi ma'anil ayati wajen ya sauƙaƙa masa fahimtar ma'anar ayoyi wasti'abi dalalatiha ko dilalatiha ko dulalatiha ya haɗe game ya samu fahimta cikakken fahimta kenan na abin da take na ma'anarta alal wajhi sahih akan wato fuskar da ta dace to ya ci gaba da bayani ba sai mun abin nan ba saboda muna son dai mu kawo a muqaddima ne ya ci gaba da cewa har yanzu wa min muradafatihi na dan ketare yana daga cikin muradafat kalmomin da suke bada ma'ana waqf al-qat'u wal i'tinaf wadansu malamai suna kiran shi al-waqf wal ibtida' wasu suna al-qat'u yankewa kinan shine al-waqf wal i'tinaf da kuma farawa asalin kalmar ta i'tinaf daga anfuna hanci sai an ka ƙara alif da ta sai zan i'tinafa dan saboda hanci farkon dan adam yake to ya faɗi cewa wa hadal ilmu da aka ilaihi daruwa ilimi ne wanda lura ta bukatu zuwa gare shi eh domin hujjar su idan lam yakun lil qari an yaqra as-sura aw al-qissa fi nafasin wahid kidan mutum bai iya karanta qissa guda ko sura guda bai ba tare da ya sheda ba lam yajuz tanaffus bainal kalimatayn halatul wasl kidan bai halatta ba mutum yayi lumfashi a tsakanin abin nan kalima ko kalmomi in ya kai karshen aya ya kasa hada wata aya ai dole ya tsaya huta to shi yasa buƙatar darura ta kawo zuwa gare shi da sauran bayanan da wato ya kawo mun gane wannan ko yawwa yanzu mas'ala ta biyu wanda ya kamata mu tai akan ta bayan mun yi tarifi shi ma cikin wannan alwaqf wal ibtida wa silatuhuma bil ma'na na ustad dr Ibrahim Awad an gane ko ya kawo yadda ake amfani da alwakf a larabci ya ce malamai suna amfani da kalima ta wakfu tana da ma'anoni daban-daban wani lokaci ana nufin alhapsu shi ne a ɗaure abu yan an ce waƙafa al'arda awid dara alal masakin aulil masakin wakfan ai habasaha idan an kace wannan an bar shi matsayin wakafi kina an keɓance shi an sha makance shi ga talakawa an gane ko yawwa ya ce wa min ha kuma tana zuwa da ma'ana as-sukutu ayi shiru kawai ci inji malaman zauri wa min ha kuma tana zuwa da ma'ana al-qiyamu was-sukun ai tsayu ko kuma a tsaya cak tsayuwa ka tashi daga zamne tsayawa kuma kana tafiya ka tsaya yace kuma ta zo a cikin alqur'ani كلمة تا ووردت مادة وقف في أربعة مواضع في القرآن أوله لتزو ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا وقفوا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ولي نهدكما وقفوهم إنهم مسؤولون an gane ko to kaji yadda shi kuma ibrahim awad ya kawo to yanzu nan mun samu ma'anar waqf to sai alibtida'u ni ake da alibtida'u yace ibtada'tu shay'a na fara abu fa'altuhu ibtida'an kenan na fara shi tun farko wal bad'u fi'lu shay'i awwal kan aikata abu tun farko wa badaitu bi shay'i qaddamtuhu badaitu bi shay'i bada'tu bihi sai kun ce badaitu an kamar da alhamza ta koma ya'u na kaddama shi an gane ko to yawwa akwai wani hadisi da an ka kawo hadisi ne wanda alkhailu mubda'atun yawmal wurud shine wato dabbobi ana farawa da su kenan in an zo da dabbobi za a shayar da su za a fara da dawakai shine alkhayr yawmal wurud ranar da za a sha ruwa amma ibnu majah ya fitar da shi an gane ko amma malamai da suke bayani kan wannan hadisi sun nuna akwai wani rawi amr bin auf sun kace da'if kenan yana da rauni kenan malamai suna ganin wannan hadisi bai inganta ba المهم سنن مادة تبدأ تازو بصيغة الماضي في القرآن الكريم ست مرة فئلي ماضي باوي أنا نفهم يعني أنت كلمة تازو ده فئلي ماضي با شيكي نونا بتزور مضارعي با wani lokaci in zaka tahqiq in kalma a cikin alqur'ani sai ka faɗi wuraren da ta zo tana yawa wani wuri ta zo madi wani wuri mudari'i wani wuri amri wani wuri ismul fa'il wani wuri ismul maf'ul wani wuri ba zarfu zaman ko zarfu makan ko abin da ya kama da haka shi yasa ake cewa al-kalimatu wa mushtaqatuha to in kaji an ce wa mushtaqatuha ma'ana duk yadda ta zo cikin alqur'ani mushtaqatu daga shaqqu da abin da an ka tsaga kenan waɗanda an ka cicciro irin ta da fi'ili madi yace ta zo cikin alqur'ani sittu marrat wurare guda shidda na farko inda Allah ce kama bada'akum ta'udun suratu al-a'raf ayata 29 وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة بدأ بدأوا كان نجمع أكيد سورة التوبة آية شاء لكم فأر الله فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه في سورة يوسف آية سبع إن شدة ورينا هدكما كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا سورة الأنبياء آية تجده ورينا بير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق سورة العنكبوت آية أشهر ورينا شدكما الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين سورة السجرة آية بقول mun gane ko a wajen ta'arifi na istilahi shi mai wannan littafi da ya ce istilahan ya kawo maganganun malamai daban-daban da yadda sun kai ta'arifin aliftida da kuma alwaqt to sai dai wajen ta'arifat kin ya kawo ta'arifai daban-daban akwai waɗanda bai yadda da su ba ya kawo ta'arifi na Abu Hayyan at-Tauhidi cikin Sharh at-Tashil da kuma Ibn al-Hajib da yace huwa qat'u al-kalimati amma ba'daha an gane ko da kuma Imam al-Ashmuni da kawo qat'u as-sauti akhir al-kalimati zamanan ma aw huwa qat'u al-kalimati amma ba'daha an gane ko to amma dai a ƙarshe abinda ya ɗauka shi ne a ɗauki tarifi na ibnul jazri an gane ko wanda ya kawo alwaqfu ibaratun an qat'i sauti zamanan yatanaffasu fihi adatan bi niyyati istinafi al-qira'a imma bima yali al-harf al-mawquf alayhi aw bima qablahu la bi niyyati al-i'rab wa ya'ti fi ru'us al-ayi wa awsatiha wa la ya'ti fi wasl al-kalima wa la fi ma ittasala rasman wala budda min at-tanfus ma'ahu wannan ta'rifi ne na ibn al-jazri a cikin an-nashr fil qira'at al-ashr kidan kaga wannan shine ma shi ma wancan ya kawo kidan ba mu bukata sai mun saki komawa gare shi amma al-ibtida me yake nufi da al-ibtida tunda yanzu mun samu wato al-waqf yace al-ibtida'u huwa awwalu juz'in min al-misra'i ath-thani ta'rifin sa awwalu juz'in juz'i na farko min al-misra'i ath-thani daga bangare na biyu asalin misra' ana iya cewa bangare fataha al-babu ala misra'aihi kenan bangare shi guda biyu da an ce misra' nan ana nufin juz'i kenan in ka tsaya shi ne bangare da farko in za ka tashi shi ne bangare ne an gane ko yawwa amma ya ce malamai na farko galibi ba su yi tarifin aliftida'u ba wala Allah saboda suna tare in an ba da tarifin wancan kamar an ba da tarifin kishiyar sani ina fata an fahimci yawwa ya yi ta kawo bayanai na abin da ya sa wala allal imamu jaziri me yasa wani bai kawo tarifi da malamai na magabata irin wannan ana neman uzuri kuma ba shi ke nuna don baka gani ba babu tana yiwa wasu sun kawo cikin littattafansu mun gane wannan wannan shine abin da ya shafi tarifin alwaqfu wal ibtida yanzu mas'ala guda ta yi muna saura kalima ta waqafa a larabci fi'ili na lazimi kuma muta'addi in mun ka ce waqafa ya tsayu kuma in mun ka ce waqafahu kuma ya tsayar da shi akwai fi'ilin da suke haka Allah ce wa qifuhum ku tsaye da su bai ce au qifuhum ba shi yasa wadansu malamai suka ce bai dace ma ka alhamza ka ce au qafu sai in akwai wani makhzan balaghi wani dalili da yasa na balagha amma in ba haka da ba a bukata ina fata an fahimci yawwa sai mutum ya dirasa ta ilmu sarf dalilai na ƙara alhamza dalilai na ƙara shadda asbabu ziyada wa ma'aniha babi ne mai faɗi kwarai da gaske ilmu sarf da lugha to yanzu mas'ala ta biyu da za mu zo mu yi bayani kanta mi yasa malamai sun ka gabatar da alwakfu alaliftida tunda an ce alwakfu tsayawa alibtida u farawa to ai sai an fara sannan aka tsayawa to me yasa da me ne dalili yake cewa Ibrahim Awad qaddama al-ulama al-waqf ala al-ibtida malamai sun gabatar da waqafi akan ibtida'i wa in kana mu'akhkharan fi rutba ko da ya zama to shine mai yin jinkiri a wajen rutba wajen zuwa kenan jerin tawa li anna kalamuhum fil waqfi domin maganar da malamai suke yi cikin al-waqfu an-nashi'u anil wasl wanda ya samu asali daga sadar da karatu wal ibtida'u an-nashi'i wal ibtida'u an-nashi' anil waqfi kenan farawa wanda ya taso daga waqfi wa huwa ba'dahu bayan shi asalin magana ya kamata a ce al-ibtida'u wal waqfu ko sai mutum ya fara karatu suna ya tsaya masu kace alwaqfu wal ibtida saboda dalilin suke yi alwaqfu sai an tsaya wal ibtida'u sannan ake farawa kenan ba waccan farawa ta farko ba farawa ta bayan waqafi ita tana bayan waqafi an gane ko yawwa shi yasa mai cewa amma ibtida'u al-haqiqi fa sabiqun ala al-waqfi al-haqiqi amma inda farawa ce ta karatu to ta gabaci wancan waqaf mas'ala ta biyu ita ta gaba ta uku kenan menene bambanci alfarqu bainal waqfi wal waqt wal qat'i was sakt menene bambanci tsakanin su shi ma malamai suna bayani in ka diba Ibrahim Awad a safha ta 20 cikin risalar shi aka wannan shi ma wannan absarul islam cikin al waqf wal ibtida' fil qur'an wa atharu fi taqrir masail al aqida a safha ta 23 ina fata an fahimci to kenan eh za mu dauki ɗaya daga cikin sukulu duka sun kawo mu ɗauki na absarul islam sun ka ce abinda ake nufi da falwakfu abinda ake nufi da alwakfu kama sabaka ta'arifuhu kamar yadda ya gabata an yi ta'arifinsa ma'ana da an ka ce ibaratun an qat'i sauti ala kalima zamanin yatawaffasu fihi adatan bi niyyati istilaf al-qira'ah imma bima yali al-harf al-mawquf alayhi aw bima qablahu لا بنية الإعراض ويأتي في رؤوس الآي وأوساطها ولا يأتي في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسما ولا بد من التنفس معها wannan shine alwaqfu sai an tsaya cak an gane ko kuma bayan an tsaya sai an sheda wa amma alqat'u amma an kace alqat'u indahum fa huwa ibaratun an qat'i alqira'a ra'san shine a yanke karatu ra'san tun daga kai ma'ana tsaya cak yace fa huwa kal intihai shi kaman matsayin intihauna ai fa huwa al intihau ma kamata ce ba kal intihai an gani ko ga kafin akwai sabani wajen malaman lokacin da yake malaman zamani yanzu na lokacin halatta ta ana ka ustaz ni ka ustaz an ta ustaz ba ka ustaz an ta ustaz sun ka ce daga yaren ingilishi ya samu asali i am as a teacher i am as a teacher a an ta teacher i am teacher ya ce to falƙari ubihi wanda yake karatu da shi kalmu uridi anil qira'a kamar ya kauda daga qira'a shi dai a kata ulai an yanke karatu ba a sake sai dai kuma wani lokaci Allah bari wa amma saktu amma shi sakatu sukuti kenan kawaici fa huwa ibaratun an qat'i sauti shine a yanke sauti ba a jin shi zamanan wani dan lokaci huwa duna zamanil waqfi amma bai kai lokacin waqfi ba bai yi tsawon shi ba adatan ga al'ada min ghairi tanaffusin amma kuma ba tare da an shida ba wasahihu annahu muqayyadun bis sima'i wan naql kiran shi saktu an kayyade shi da as-sima' sai an jiya wan naql da riwaya fala yajuzu fima fima sahhat fala yajuzu illa fima sahhat riwaya bihi ba a yin shi sai inda riwaya ta tabbata li ma'anan maqsudin bi dhatihi saboda wani ma'ana wanda ake so wa dhahaba ba'dhum ila annahu ja'izun fi ru'us al-ayi mutlaqan wasu malama sun ce duk karshen aya ana yin as-saktu halatul wasli lokacin da mutum zai wucewa li qasdil bayan sai dan tsaye sakt ba tare da ya shida ba kuma ya wuce sun ka saboda nuna aya ta kai karshe irin wannan masu dogon lumfashi an gane ko yawwa to kun ga yanzu mun samu bambanci tsakanin al-waqfu da al-qat'u da as-sakt kuma wannan ilimi mun san yana da muhimmanci muhimmancin sa kuma kaga wanda bai iya shi ba za a iya samun matsala an gane ko yawwa duk da yake imamu hafsu yana da sakt a waɗansu wurare da sun ka zo a cikin alkur'ani waɗanda wurare ne wuri na farko alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira na akwai sakt zaka ansa sinu ba za ka sheda ba saboda an ka ce in ka ce wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman sai a to iwajan bai sanya mai karkata ba amma an ka kalli kalma ta iwaj tana nufin karkata qayyimin kuma daidaitacce ya za abu abu ya zama to daidaitacce kuma ya zama to karkatacce kaga bai shi yasa sai aka ce nan za a yi sakt duk da ke su kira ba su da sakta kenan in mutum ya shiga shiga lice a ce a'a walam yaj'al lahu iwajan shi da bai yake sannan qayyima a bayyana maka ga qira'a da take wasu wuri na biyu na as-sakt na hafs qalu ya waylana min ba'athna min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursal sabu yasa an kai sakta nan saboda maganar kafirai sai ta haɗu da wato ilmin alfasl walwasl cikin ilmin balaga qalu ya wailana man ba asna min marqadina to shi hadha ma wa'ada ar-rahman wata magana ce kenan yuqalu lahum hadha ma wa'ada ar-rahman shi yasa kace ai sakta don a gani eh wuri na uku wajen waqila man raq waqila man raq an gane ko wuri na hudu kuma shine as-sakt wajen kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubu an gane ko yawa akwai wurare guda biyu da aka yi sabani game da riwaya ta Hafs shine tsakanin suratul tauba da anfal an gane ko tauba da anfal ita tauba ba ta da basmala yanzu ya zai da ita kuma ga amfani ta ƙari shi yasa waɗansu malamai sun ce ƙata'u za a yi an gane ko inna Allah bi kulli shay'in alim sai kai ƙadau ka yanki sannan ka ce bara'atun min Allah ka tsaya ka sheda ka sheda a gane ka sheda to wasu malamai suka ce saktu za a yi inna Allah bi kulli shay'in alim bara'atun wasu kuma ce za a yi wasu inna Allah bi kulli shay'in alimun bara'atun min Allah na fata an fince yawwa in ka diba cikin annashar fil qira'at al ashr na ibn al jawzi zaka ga wannan yawwa to yanzu nukta wadda zamu je akanta akwai hadisai da suka zo da suke nuna wato alwaqfu wal ibtida da kuma hukuncin sa tunda ba a yan abu babu dalili nan sun kawo littattafan da suka yi magana akan su Ibrahim Awad ya faɗi malaman da sun ka shahara addirasa wannan kaga cikin ilimin bincike na zamani sai a ce addirasatu sabiqa in akwai wanda sun kai rubutu kan wani maudu'i da zaka rubutu kan shi sai ka bayyana su kuma ka bayyana ta ina ne kuka dace da kai da su ta ina ne kuka samu sabani an gane ko ko kuma al-masadir wal maraji kenan ilimi abu ne wanda nan kaga ya ka kusan littafi 38 na malaman da suka rubutu kan wannan fanni an gane ko littafi kusan 38 ba littafi 38 na malaman da suka rubutu kan wannan fanni saboda ilimi silsila ne ba kai ne ka fara rubutu kan wannan ilimi ba ko doktora za ka yi da masadir da maraja na waɗansu malamai ne za ka amfani da su za ku ga yanzu mutum zai yi masters kin shi ko doctors zai isar da godiyarsa wa sukuru mausulun liman liman ya gaida zuwa ga baban shi zuwa ga mamman shi wani ma hadda mata ta hadda ɗiya ne wani in ba ya nema karuwa sai ta ma zai cewa ya gudu amma bai hudu an gane ko ya gaida kowa da kowa da ustazan shi da waɗanda sun ka taimaka mai da wani ra'ayi da mushrif da kuma lajina wadda za ta yi munakasha da mukarrir da mushrif duk ya gaishe su ya gaida ɗalibai abokan shi waɗanda sun ka taimaka mai da wane ne da wane ne amma a ƙarshe baka jin yayi godiya kuma da neman rahama da gafara ga malaman da sun kai rubutu har ya ɗauki littattafan su ya rubuta wannan bahasi kaga wannan ai akwai ruɗu da yawa shi yasa da yawan masu karatu na zamani son ya yawa akwai ruɗu ma har da ruɗu mallan mutumin da ya wadda mutane da sun kai wannan aikin kai in ba dan da su suka yi ba kai ba za ka samu to ya za a yi ka zo ka bincike duka gode muku su bar su haka shi ne ke ba ɗalibai na zamani masu bincike ruhu sai suna ganin in sun yi bahasi kamar su sun kai wani mataki sun yi malamai kaga abu ba zai yi albarka ba ya kamata mutum ya tura cewa wanda sun kai wannan aikin sun yi ne su ba su yi ma don kai ba don Allah sun kai ko ka gode musu ko ba gode su don Allah sun kai mun gane ko kuma haka zai sa ka san kimar ilimi don in ka san wane ya littafi wane ya littafi ka haɗo cikin nasu ka samu sai ka san kai ɗalibi ne amma in ka ɗauki kayan a kai shi kenan kare kai an yi an kare kai ka samu fa'ida to kuma ina za a kun ga akwai hatsari akwai rudu game da wannan shi yasa muke kira zuwa ga wato ɗaliban ilimi a yi hattara da irin wannan ilimi silsila ne kuma albarkashi ce ake nema ba wai a yi alfahari da shi ba ina fata an fahimce to yanzu matsala da za mu tashi a kanta shine mas'ala ta alwaqfu ala ru'usil ayi muna ganewa ku tsayawa kan karshen ayoyi da maganganu da ke karkashin wannan mas'ala an gane ko da maganganu da suke karkashin wannan mas'ala din don haka Ibrahim Awad a cikin abin nan ya kawo akwalul ulama akan abin da ya shafi alwakfu ala ru'usil ayi to mazhabobi daban-daban kan wannan mas'ala a akwai akwai mas'aloli mazhabobi daban-daban kan wannan mas'ala amma dai mafi yawancin mazhabobin sun tsaya akan mazhaba guda hudu waɗansu malamai sun tafi cewa jawazul waqfu ala ra'sil aya a tsaya akan ƙarshen aya wal ibtida'u wal ibtida'i bima ba'daha mutlaqan a tsaya akan abin da zai zo bayan mutlaqan mahma shtadda ta'alluquha bima ba'daha bi yadda alakar ayar take da alaka da abin da yake bayanta wa ta'alluqi ma ba'daha biha da yadda abin da yake bayanta yake da alaka da ita kenan su kawai abinda sun ka ɗauka a tsaye akan mi ƙarshen aya kamar yanzu misali da aka ce ka zalika yi bayyana Allah da kuma al'ayati la'allakum ta tafakkarun fi duniya wal akhira an gane ko sai ka tsaya la'allakum ta tafakkarun sannan ka tafi duniya wal akhira fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in ka tsaya amma kanu ya'malun tunda lanas'alannahum amma kanu ya'malun ne asalin magana ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla kaga yanha karshen aya abdul izza sallah mun gane ko fawailul lil musallin to wannan mazhaba shine abinda imam al-baihaqi ya dauka a cikin shu'abul iman an gane ko yawwa sun kafa hujja da hadisin da imam ahmad ya ruwaito da imam tirmidhi da kuma abu dawud da sauransu daga ummu salama matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da take cewa qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qara'a yuqatti'u qira'atahu ayatan aya yana yanke qira'a shi aya aya an gane ko da wanda suke kafa hujjar cewa kenan za a tsaya ƙarshen ayoyi to wannan waɗansu malamai sun ƙoƙarin da'afa wannan hadisi an gane ko amma zance mafi inganci hadisi ne ingantacce ba sani ko mun fahimta ba sai dai abinda suke cewa nan ta ba da misali ne da suratul fatiha ita ko suratul fatiha ayoyinta in an tsaya ma'ana ba ta canzawa to kenan inda aya ma'ana take canzawa ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallah to kaga mutum yace waladallah sannan a ci gaba cin kaka sun ka tafi cewa kenan misalin da ita ta bayar ta bayar ne ga wuraren da ba wai dukkan riwayar qur'ani ce ta kawo ba ma'ana ta kawo daidai waɗansu wurare ba sani ko mun fahimta ba mazhaba ta biyu sun ka ce alwaqfu ala ru'usil ayi wal ibtida'u bima ba'daha in lam yakun hunaka irtibatun lafziyyun wa baina ma ba'daha kina ana farawa ne da ru'usul ayi a fara da tsaya karshen aya a fara da abin da zai zo baya in lam yakun hunaka irtibatun lafziyun in babu alaka ta lafazi bainahuma wa bainama ba'daha amma akwai alaka ta lafazi kenan sai a hada su kamar misali ala in min ala innahum min ifkihim la yaqulun an gane ko kenan sun kace fa innahu yajuzu liqari an yaqifa ala ra'si al-aya amalan bis sunnah sai mutun ya tsaya akan min ifkihim la yaqulun thumma ya'udu fa yasiluhu bima ba'dahu sai ce min ifkihim la yaquluna walada Allah innahum lakadibun sun kace wa hina idin qaddama bayna al-amali bil hadith wa bayna al-hadaf al-asasi lit tilawati wa huwa at-tadabbur al-musil lil ma'na idan mutun yayi hakan ga yayi aiki da hadisi kuma yayi aiki da asalin abin da aka saukar da al-Qur'ani shine a kula da ma'ana wasu kuma sun ka tafi mazhaba ta uku jawazu sakti bila tanaffusin ala ra'si kulli ayatin su sun tafi cewa ana iya yin sakt ma'ana a tsaya ba tare da sai an yi lumfashi ba su abinda sun kaɗoki abinda ya zo a cikin hadisi na ummu salama shi ne cewa da ta ce yi ma'ana tana nufin yanayin asaktu amma wanda mazhaba tana da rauni shi waɗansu kuma malamai a mazhaba ta hudu suka tafi cewa alwaqfu ala ru'usil ayati ka hukmihi ala ghairiha mimma laysa bi ra'si aya su duk ɗaya ne ma'ana ne da a hankalta ma duk inda kake karatu cikin alkur'ani ko karshen aya ne kuma karshen aya yadda kake hankalta ma karshen aya an gane ko to ka hankalta ma ma'ana su a wajen su dai ma'ana ita ci gaba an gane ko yawwa to waɗannan shi ne abinda suka kawo hadithi na ummu salama mun kawo cewa sun fito a fashi amma wannan magana ba ta da ƙarfi an gane ko sannan kuma suka ce abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa karshen aya bayanu jawazil waqfi alaiha dan ya nuna musu halacci tunda shine mai ake koyi da shi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limis sahaba ridwanullahi alaihim alfawasil kuma dan sahabbai sun alfawasil to wannan shine maganganun da suka kawo kuma ko da mu tafi cewa misali babu wani dalili na tsayawa na hada aya da abin da zai zo bayan ta to hankal kama ma'ana abu ne wanda yake shi alkur'ani an saukar da shi ne don a fahimci abin da ake so a ci abu na gaba idan muka duba akwai wuraren da cikin ilimi na alkur'ani musamman cikin ilimin qira'at zaka iske an ruwaito su da fuska biyu in zaka hade ga yadda zaka hade in kuma zaka tsaya ga yadda zaka karanta kaga wannan yana nuna cewa su irin waɗannan wuraren ko ba a fitar da wani wuri ba ba su dole sai a fitar da su misali guda za mu bayar kamar a cikin suratu ibrahim alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idni rabbihim ila siratil aziz al-hamid allahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard in muka duba da imam nafi' da imam abu ja'far da imam ibn amir sun karanta Allahu alladhi lahu ma fi samawati wa fil ard sun karanta Allah ba muna gani da dhamma idan za su wuce kamar ka ce ila siratil aziz al hamid Allahu alladhi idan za su tsaya kuma ila siratul aziz hamid Allahu allazi fi halatil wasl wa fi halatil waqf ismul jalala marfu sannan qira'atar wais wanda ɗaya daga cikin ruwatuna yaqub shi kuma cikin halatul wasli yana karantawa da jarra ma'ana inda ya sadar da aya da bayanta ila siratul azizil hamidillahi allazi amma cikin halin ibtida yana mi yana yin shi da damma ila siratul azizil hamid in ya tsaya allahul ladhi lahu ma fis samawati ma fil ard muna gane ba kenan fi halatul wasli jarra yake shi ruwais fi halatul abin nan alwaqf sai shi doke shi da damma sauran qurra kuma suna karantawa bil jarr fil wasli wal ibtida to anan abin da ya kamata mu gane ita qira'a wanka tarwai suna da cikin qira'o'i mutawatirai inda sanadinta bai inganta ba kenan babu zancen waslul aya bima ba'daha ba sai ba mun fahimta ba tun da yasa in an tsaya kira'ar take canzawa in ba riwaya ba ce ai shi ƙari'i bai da dalilin da idan zai sadar ya ce ga yadda zai karanta idan zai tsaya ga yadda zai karanta to ko da ba a fitar da wani wuri ba su waɗanga wuraren dole za a fitar da su misali an gane ko to sannan kuma in muka duba a ƙarƙashin wannan aya in ka diba cin mujallatu tadabbur ta saudiya da ya kawo alaƙar ilimin balaga da kuma ilmul qira'at tawjihul balaghi ne yayi ko kuma inda ilmul qira'at yake da ka'i yake da alaka da wato ka'idodin balaga waɗanda karkashin ilmul qira'at an ka fitar da su a safha ta 47 zuwa safha ta 48 a adadi na biyar sun fitar da bayani kan wannan kun gane wannan da kyau illa ibnu ashur yana da wani ra'ayi na cewa dole a tsaya karkashin karshen aya an gane ko ko da ma'ana bata cika ba yace sai yayi yace saboda kamar qasida ce qasida tana da karshe ko da ma'ana ba ta cika ba za a tsaya ƙarshen kafiya muna ganewa to nan inda matsalar take kamanta alƙur'ani da shi'ir na akwai kuskure saboda hasa'isun ƙur'ani daban hasa'isun shi'ir daban wanda ra'ayi na za ga waɗansu sun ɗauke shi kamar ra'ayi ne wanda yana da muhimmanci kwarai to amma dai anan muna ganin ijtihadi ne tun da babban malami ne kuma ma ko ba malami ba inda mutum ya ijtihadi ya kai cancanta ya faɗi magana za a duba dalilan shi ne kawai ni dai a fahimta ta wallahu alam lalle akwai malaman da suka ce a tsaya karshen aya kuma suka fahimta da wannan hadisi na ummu salama ba za mu yi inkarin wannan ba amma kamanta shi'ir da alqur'ani nan ta wannan fuskar akwai kuskure kuma waɗansu na zubi cewa ita ta bada misalin suratul fatiha ne bata bada misalin wata aya ba wadda misali wadda ma'ana bata cika ba ina fata ana fahimta ta to wannan dai maganganu ne yana da kyau ɗalibin ilimi a ce ya san su wallahu ta'ala a'lam yanzu matsalar mu ta gaba shine anwa'ul waqf wal ibtida wasu malamai sun ci Ibrahim Awad ma ya kira shi aqsamul waqf wal ibtida shi ko wancan absarul islam bin waqaril islam ya kira shi anwa'ul waqf wal ibtida bari mu dan kawo su abin nan kafin mu je ga lokacin mu na karshe Ibrahim Awad ya ce yanqasimul waqfu fi dhatihi ila arba'ati aqsam in an hankalta ma zatin shi shi yasa taqsimi wani lokaci ana taqsimu hasba zaman wani lokaci hasba makan wani lokaci hasba kaza hasba kaza shi yasa taqsimi na shiga karkashin abubuwa daban-daban wanda bai da ilimi ya ji an saba mana shi sai ya ce ba haka nan bane alhali kowa tana yi akwai inda ya hankalta yace yanqasimu alwaqfu fi dhatihi ila arba'ati aqsam ikhtiyari akwai abin da ake cewa waqf ikhtiyari na zabin kanka an gane ko yace to abinda ake nufi fa huwa alladhi yaqsiduhu alqari'u li dhatihi min ghairi daruratin mulja'atin lil waqf shine wanda mai karatu yaqsiduhu yayi niyya kinan an gane ko yaqsiduhu alqari'u li dhatihi shi da kanshi ne yayi niyyar zai yin waqfi min ghairi daruratin ba tare da wata lalura ba mulja'atin lil waqf wanda zata ci da tashi ya tsaya shi na yaga kawai ya kamata wannan wurin ya tsaya kana da dogon lumfashinka amma ka ganin ya kamata ka tsaya sannan cikin karatu mun gane ko وسمي اختياريا أنسن أنكراش وقف اختياري يتي لحصوله سبود يا تبتا بمحض اختيار القارئ سبود تعتتي محض شيني تعتتشن زادنك كما يكرتو دون ضرورة باتارد اللولة با ولا إجابة على اختبار باتارد كما كاية دونك بعد أمسا با قواندا يا جربيك يكي مكا جربا تو to hukumcinsa wa hukmuhu annahu qad ya'udu ila al-ibtida'i bima waqafa alayhi fa yasiluhu bima ba'dahu aw yatadi bima ba'dahu al-kalimatu allati waqafa alayha hukumcin sa kenan in dai ikhtiyari na idan ma'ana ta cika in ka ga ma zaka iya wucewa in kuma bata cika ba ka iya dawowa baya don saboda ka hada shi da abin da ya abin da tunda kana iya tsaya tsakiyar aya waqafi na biyu al-ittirari na tilas shine ittirari wa huwa ma ya'ridu lil-qari shine abin da yake gittoma alƙari mai karatu asna a ƙira'atihi lokacin da yake karatu bi sababin daruriyin saboda wani sababi na tilas mulji'uhu an gane ko ilaihi wanda ya tilastar da mutum zuwa gare shi tilastarwa shine mulje daga laja'a ne samun mafaka kenan malaman zuwa sun kace mulji'ihi wanda ya kyautar da shi kal utas an gane ko utas shine tari ko kace atishewa ko atishewa wadiƙun nafsi da kuma ƙuncin lumfashi shaiɗakin wani hawi zalika wasu mai ittirariyan da abin da ya kama da haka an kira shi ittirari li anna sababahu ad-daruratu domin dalilin shi shine lalura wal ittirar ci lastuwa wa hadha an-naw'u laysa waqfan haqiqiyyan an dai sa shi ne cikin ilmul waqf amma ba waqafi ba tunda dole in ta kama ai ba yadda za a yi an gane ko nau'i na uku والاختباري كنا أكوي نوعي دا أكي الوقف الاختباري وهو أن يقف القارئ على كلمة شيني بكراتو يزيع كم كلمة ليست محلا محلا آه ليست محلا للوقف عادة ما وريني نسيها بقى العادة ليست محلا للوقف عادة في مقام التعليم أنا إن وانا ألوكة كراتو كرنتروا لبيان حكمها دون سبب بيان حكمها من حيث القطع والوصل تفسكر القطع والوصل ساد القطع ينكوا والوصل ده سادد ده كراتو والحف كوكو شافي wata kalma wal ithbat tabbatar da ita zaka iske wani wuri idan zaka karanta sai a ce karanta ajiya saboda karatun shi ta fuskar sadarwa da hadawa yana bambantuwa kamar yadda da muka bada misalin wannan qira'atar wais kaga shi idan zai tsaya zai karanta in ya ce ila siratul aziz alhamid sai ce Allah in zai wuce kuma sai ce ila siratul aziz alhamid lillahi alladhi to yanzu in malamin kana son ya gane ka san aujuhu na qira'a sai ya ce tsaya in ka tsaya ka wuce ka dawo sai kuma ya ce sadar da ita dan ya gani shin ka fahimci wannan riwaya kin ko baka fahimci wannan riwaya ba ka san yadda ake waqfu ko baka sani ba yadda ake waqfu ba muna gane ba yace to kuma walintizari akwai wani waqfi da ake ce ma الانتظاري an gane ko na jira fa huwa alwaqfu ala alkalima shine waqafi akan kalima an gane ko waqafi akan kalima allati fiha ba'd alawjuh min alqira'at wadda akwai wadansu fuskoki na qira'at a cikin ta hina alqira'a lokacin karatu yajma'u alriwayat zai hada riwayoyi fa yaqfu alaiha alqari sai qari iya tsaya liyastawi fiya fiha don ya cika gaba ɗaya minal aujuhi fuskoki halar talaƙi lokacin da yake karɓa ala shiyuh ga malamai an gane ko wa hukmuhul jawaz kal ikhtiyari hukuncin shi ya halatta akwai sabani na malamai kan shin ya halatta ai aljam'u bainal qira'at ko bai halatta ba an gane ko tunda qira'o'i daban-daban na cikin sallah dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da qira'a guda yake karantawa in kuma zai koya wani karatu da qira'a guda yake koya mishi to me hujjar masu yin aljam'u bainal qira'at malamai sun yi maganganu daban-daban amma dai sun an tafi akan jawaz sun kace saboda ina ganin in ban manta ba akwai wani babban malami na ilmul qira'at da yake garin maradi Sheikh Umar Malam Abba ya yi littafi kan wannan aljam'u bainal qira'at ya kawo tarihin sa da kuma dalilansa daga cikin hujjojinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani da jibril sannan kuma lokacin da jibril yake karanta da shi alqur'ani yu'alidu alqur'an shekarar da ma ya hadu da shi suka abin nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karbe shi ya arada alqur'an marratayn so ce rabu kinin jibril in zai koya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karatu ba da kira abu da zai koya mu tunda bai yiwa sai ya ka in an ka ce marrataini an gane ko so biyu ba shi to ai bai koya mai kirawoyin sun kai guda goma kaga ya an kai sun ka zan so biyu da fata da fata wanda ya nuna cewa kenan tana yiwa ya samu ya mai so su auta a cikin gudansu mun gane ko to wannan shine abin da ya kawo sai ya tafi zuwa ga taqsimul ilmi wanda malamai sun kai waɗansu malamai sun yi taksim na alwaqf al-ikhtiyari wanda na zabi ne an gane ko irin wannan zaka ga mun faɗi cewa zaka ga malamai suna sabani akan su yace to waɗansu malamai وقد قسم بعض العلماء الوقف الى قسمين سنك كراش اضطرار اضطراري اختياري كوي اختياري نزاقنك اضطراري نتيلس an gane ko wannan shine abin da sun ka tafi akan shi wasu kuma malamai sai suka zo zuwa ga alwaqful ikhtiyari shi alwaqful ikhtiyari malamai sun yi sabani kan rarraba shi wasu sun rarraba shi ila arba'ati aqsam tam tamun kenan tamun da kafin da hasanun da qabih an gane ko waɗansu malamai sun ka ce tamun mukhtar wa kafin ja'iz wa hasanun mafhum wa qabihun matruk waɗansu malamai su ma sun kace cewa hudu ne sun kace akwai alwaqful mutlaqun wa jayyidun wa ja'izun wa qabih waɗansu malamai sun kace cewa shi waqfu ya sai gida uku tamun kafin qabihun waɗansu kuma malamai sun kace cewa ya rabu zuwa gida biyar akwai lazimun akwai mutlaq akwai ja'izun akwai mujuzun liwajhin akwai murakhasun li darura wasu ma sun tafi cewa waqfu za a kasa shi gida bakwai tamun da tamamun da hasanun da mafhumun da salihun da qabih an gane ko wasu kuma sun kace ma waqf zai kasu gida takwas akwai attam akwai alhasan akwai alkafi waɗansu malamai kenan sun tafi cewa waqf zai kasu gida takwas akwai attam akwai alhasan akwai alkafi akwai as-salih akwai al-mafhum akwai al-jaiz akwai al-bayan akwai al-qabih to wasu ma sun tafi cewa takwas ne akwai tamun akwai shabihun bihi kenan shabihun bittam akwai naqis akwai shabihun bihi akwai hasanun akwai shabihun bihi akwai qabihun akwai shabihun bihi wasu kuma sun ka tafi cewa kawai kismaini ne tamun da qabih ina fata an fice ni waɗanga abubuwa ne ana kawo su saboda ilimi ka san akwai mazhabobi daban-daban domin in wani mutum ya zama to gudana ya sani kaga ana samun matsala to amma yanzu ba wannan za mu tafiya ba mu zo mu yi bayanin waɗanda dai suka fi shahara yadda ɗalibin ilimi zai ganewa tun da ba zarfafawa za a yi ba na fata ana fahimta suka ce alwakfu cikin littafin absar al-islam bin waqar al-islam kina alwakfu wal-ibtida fi al-qur'an al-karim wa atharuhu fi takrir masail al-aqidah yace alwaqfu yanqasimu ila qismayn ikhtiyariyun wa ittirariyun akwai ikhtiyari akwai ittirari wal waqfu al ikhtiyari yanqasimu ila shi ikhtiyari sai malamai sun kakkasa shi ina fata ana fahimta ta nashi taqsimin da ya kawo alwaqfu tam shi ikhtiyari akwai at-tam wa huwa alladhi la yakunu lahu ta'alluqun bima ba'dahu albattata shine waqafi wanda bai da alaka da abin da zai zo bayan shi albattata yanke lamin jihatil lafzi ko ta fuskar lafzi wala min jihatil ma'ana ko ta fuskar ma'ana ma'ana in ka tsaya kan kalimar to ba ta da alaka da abin da zai zo bayan ta ko ta fuskar lafzi ko ta fuskar ma'ana sunan shi tam wa summiya tamman an kira shi tam li tamamil ma'ana bihi domin ma'ana ta cika kakkakkab fa hadha an-naw'u yuqafu alayhi to wannan ana tsaya kan shi wa yubtada bima ba'dahu za a fara da abin da yake bayan sa wa aktsaru ma yujidu inda rusul ay shi irin wannan ana samun shi wajen ra'asil aya kamar misali ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun shi kenan magana ta kare an gane ko kaga muflihun din nan yace li annahu intaha al kalamu anil mu'minina huna an kare magana kan mu'minai wa tada al kalamu anil kafirin sai an ka fara magana kan kafiri mun ji wannan to kaga wannan ya zama to mi tam tunda da jawo ta kissa ta za a shiga misali na biyu sai al waqful kafi cikin ikhtiyari a wanga tsari da ya kawo taqsim da wanda ya kawo shi wannan akwai al waqful tam sai kuma al kafi al kafi shine na biyu ba wancan kafi ba na yan shi'a wani littafi da ake jima alkafi shi kafin shi na kuka ji ana kiran usulul kafi shi usulul kafi cikin bangaren aƙida yake don mu gani littafi guda ne ba wai wasu littafai bane yan an ce usulul kafi kenan bangaren akida amma an ce alkafin da bangaren akidar ne ba bangaren akida ba don mu gani wanda littafi ne na cike da hatsari yana cike da riwayoyi waɗanda suke akwai abin nan shirka cikin su Allah kai mu sani الوقف الكافي يتي وهو الذي يكون له تعلق بما بعده من جهة المعنى فقط shine wanda za a samu yana da alaka da abin da zai biyo baya ta fuskar ma'ana wasu miya kafiyan an kira shi kafi liliktifa'i bihi amma ba'dahu domin ya isa da abin da zai zo bayan sa ba sai an hada shi ba wastighna'i wastighna'i ma ba'dahu anhu shi ko abin da bayan shi ya wadatu da shi wa huwa kattam shi ba kamar ta yake fi jawazil waqfi alaihi ana iya tsayawa libtida'i ma ba'dahu a fara da abin da zai baya misalul waqfi ala qawlihi ta'ala alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sai ka tsaya wa mimma razaqnahum yunfiqun an gane ko الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سيكا تسايا فإنه متصل بما بعده معنى شيء ينا دا علاقة أبن ذي بباية تفسكر معنا فقط لأن ما بعده تكملة لصفات المتقين دوما من ذي بباية ذا أتكسف في ما سطور الله أما دي أهلا تكتايا كش نبتا أنا فهمتها sai alwaqaful hasan waqafi wanda ake kira hasan duk cikin alwaqaful ikhtiyari ya kawo su yace wa huwa alladhi yakunu lahu ta'alluqun bima ba'dahu shine wanda zai zama yana da alaka da abin da zai zo bayan sa min jihatil lafzi amma shi ta fuskar lafazina kaga shi kafi ta fuskar ma'ana ne shi ko hasan ta fuskar lafazina wa summiya hasana an kira shi hasan li'annahu fi nafsihi hasanun shi cikin karan kansa mai kyau ne mufidun mai amfani ne yajuzu waqfu alaihi ya halatta a tsaya kan shi dole ibtida'i bima ba'dahu amma ba a farawa da abin da yake baya litta'alluqil lafzi domin yana da alaka da lafazi illa an yakuna ra'sa aya sai in ya zama to karshen aya ne to fa yuzu ibtida'u bima ba'dahu sai a fara da abin da yake bayan shi tunda aya sunna ce musamman ana iya tsaya kanta mun kawo mazhabobi wanda suna gani a'a ko da aya ce sai ka dan koma baya ka hada saboda a gane ma'ana kuna gane ko misalul waqfi ala qawlihi to misalin waqful hasan kamar misali tsaya wakka kace alhamdulillah misali da karatun fatiha sai kace alhamdulillah ya ce fa'innahu yi fido ma'anin sahiha don in kace haka ma'ana ta tabbata lalle godiya ta tabbata ga Allah dukkan yabo da jinjina duk sun tabbata ga Allah wala yanzu zulubti da ubi ba'dahu amma bai harta baka ce alhamdulillah rabbil alamin yace litta'alluqil lafzi domin yana da alaka da shi ta fuskar lafazi wali annahu kuma haka dan saboda la ya hasulu libtida'u bil majrur ba a farawa a larabci da majruri eh majruri ko asalin majruri shi ne abinda an ka ja ko jarrahu shi yasa da an ka ce ana ba da qissa tarifa an ka ce al-khubz majrur an gane ko ana na hau sai wani dalibin larabawa ya ce afwan ya ustaz al-khubz la yakunu majruran li'annahu ni'ma ba a janguro daga kasa ce saboda ni'ima ce shi ya azamin can jari ake nufi waccan jarra ce ta na hau an gane ko sai al-waqful qabih waƙafi wanda yake mummuna wa huwa alladhi la yu'addi ma'nan sahihan shine wanda baya bada ma'ana ingantatta li shiddati ta'alluqihi bima ba'dahu saboda yana da alaka da abin da yake bayan sa lafzan ta fuskar lafazi wa ma'anan da ma'ana ma adabil fa'ida tare da cewa shi karan kanshi bai da fa'ida bai da ma'ana aw awhama ma'anan fasidan ko ko ya bada ma'ana da take mummuna wala yajuzu ta'ammudul waqfu alaihi illa li darura bai halatta mutum ya tsaya akan shi sai dai in wata darura ce min inqita'i nafasin sai in lumfashin mutum ya yanke ko mutum shedan mutum wa nahwihi ko ko da abin da ya kama da haka wa fi halati darura a cikin halin lalura yanbaghi ala alqari'i an yarja kenan mai karatu zai koma baya fa yusul al-aya bima yatabayyanu ma'ahu al-ma'na sai ya tsaya ya dawo ya karanta daga inda ma'anar za ta tabbata to sai kawo wal qabihu yatafawat shi kan shi waqafi qabihi متفاوت ne ma'ana daban-daban yake mataki-mataki ne fa in taghayyara bihi al-ma'na al-murad fa huwa al-asbah in ko ma'anar da ake son a tabbatar ta canza to kinin shi ne mafi muni an gare ko wa yahrumu ta'ammuduhu ya haramta ko mutun yayi aikata shi da gangan za a bada misallan shi kaga kamar mutum ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba a samu wanda zai imani Allah da ranka shi kira har annaba sun tafi jahannama kaga irin wannan dole sai ka koma yu'minuna billahi tajidu qauman yu'minuna billahi wal akhir yuwadduna man hadda Allah misalu ma ya tagayyaru bihi ma'ana gashi nan kaman misali shi ma malam ya kawo nan wancan misali ne ne kawo shi ar-rahman 'ala al-'arsh sai yace istawa kaga yana son shi kore ma'ana istiwa'i na Allah sai ce ar-rahman 'ala al-'arsh sannan sai ka istawa a'a ar-rahman 'ala al-'arsh istawa misalu ma la ya tagayyaru bihi ma'ana misalin wanda ma'ana ba ta canzawa siratal ladhin ha فإن الوقف هنا لا يفيد معنى صراط الذين الذين صلتي يحتاج إلى الموصول an gane ko yawwa to kenan wannan sai an yi hattara wato da shi kenan yawwa to an kawo nash'atu ilmul waqf wal ibtida ta wani lokaci ne ya samu asali saboda kada a ce abin bai da asali a shari'a akwai hadisi na ummu salama da an ka kawo misali yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya abin nan ya kawo malaman da suka rubutu ya kawo littafi kusan abin nan littafi guda ashirin can kuma mun faɗi shi wancan ya kawo talatin ma da wani abu to ina fata an fahimci to wannan shi ne abin da za mu kawo yanzu akwai abu matsala guda biyu masu muhimmanci da ya kamata mu kawo matsala ta farko shine wato shi ilmul waqf wal ibtida za ku iske ya kawo tasiri game da lissafin ayu adadin ayoyi an gane ko to kinan za mu ga cewa waɗannan adadin ya kamata mu kawo su gaba ɗaya saboda shubhar da ake kawowa wata kira'a sai a ce adadin ayoyi kaza wata kira'a sai a ce to kai kaciya kinan qur'anin ma yana da ƙari yana da riki a'a shi waqf wal ibtida shine asali wani inda ya tsaya wakafi na wani inda ya tsaya aya ce to sabanin wannan na kawo sabanin lissafin ayoyi ba wai cikin ayoyin qur'ani da an ka rage ko an ka tsara ko kalmomin alqur'ani muna ganewa ko yawa muna da adadi guda biyar akwai adadi almakki akwai adadi almadani madani kala biyu akwai almadani alawwal akwai almadani alakhir akwai al'adad al-kufi akwai al'adad al-basri akwai al'adad al-shami in mu hankalta ma garuruwa biyar ne in mu hankalta ma madani guda biyu ne kenan yanzu nawa ya zan shidda to adadi almadani al'awwal ina fata an fahimci ni to shi mursal ne a cikin ilimin riwaya adadin ayoyin alkur'ani sun zan dubu shidda su dubu shidda da ɗari biyu da sha bakwai dubu shidda da ɗari biyu da sha bakwai adadin almadani al'awwal adadin ayoyi a cikinsa shi ko adad al-kufi shi ko adadin ayoyi a cikinsa aya 6,236 adad al-basri shi kuma adadin ayoyi 6,204 shi ko al'adad al-shami ina fata ana fahimta ta shi ko an samu saɓani riwaya biyu ce akwai adadi wadda ta kawo a aya 6,227 a wani adadi kuma 6,200 da ashirin da shida an samu wato abin nan akwai adad alhimsi an gane ko wanda an kai idafa zuwa ga shuraih bin yazid alhimsi adadin ayoyi dubu shidda da ɗari biyu da talatin da biyu to duka abinda ake son a gane a nan an gane ko abinda ake son ɗalibin ilimi ya gane shine cewa shi wannan wakafin ba wai ƙari ba ne cikin ayoyin ƙur'ani ko wani abu a'a wanda wani ya ɗauke shi wakafi wani kuma bai ɗauke shi wakafi ba muna ganewa to yanzu matsala ta ƙarshe wadda kanta ne za mu ƙarƙare game da ilmin waqf wal ibtida su anwa'ul waqf da kuma wato abin nan kamar yadda ake gane su da rubutunsu don saboda abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske in ma ba kai karatun larabci ba to kana iya misali in kaga kaza ga abin da take nufi in kaga kaza ga abin da take nufi don in ba haka ba to za a tabka banda mai yawa kamar yadda waɗansu suke ganin ba sai an hankalta ma wannan ba an gane ko yawwa adad yadda suke akwai alwaqful lazim mun yi bayani kan shi za mu zo mu yi bayani kuma ƙara karu bayani kan shi akwai attam akwai alkafi akwai alhasan akwai aljaiz mun ji ko sai kuma akwai almu'anaka waqful mu'anaka sai kuma alwaqfu ala almustafna minhu nan ƙara suna an kai saboda waɗanda kamar cikin mas'ala ne sannan tunda almustafna minhu illa ta mai cikin alqur'ani shin ya za a waqafi akan ta sai ala ba'd alhuruf akan waɗansu wato harufa sai kuma alwaqfu na waɗansu qira'at da suke wato daban-daban misali cikin wannan qira'a za a tsaya cikin wannan qira'a ba za a tsaya ba sannan alwaqfu ta'assufi waqaf na ta'assuf wanda yake wato na doni doni to ga dukkan alamu waɗanda waqaf kusan guda 1 2 3 4 ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma suna kai guda goma abinda ya dace insha Allah ta'ala a dakatar da karatu a nan karatunmu na gaba sai a zo sai a yi bayanin waɗannan tare da ba da misalai da alamominsu yadda ɗalibin ilimi zai fahimce su da kyau kamar mu ɗaliban ilimi yadda za mu fahimce su da kyau eh insha Allah ta'ala da an ƙara bayani kan wannan sai a shiga cikin karatu na alwaqf wal ibtida bi idnillah ta'ala dan haka abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh